إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله a wannan wata mai albarka ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah ya gafarta masa tare da sharhansa da ta'aliki da ƙarin haske da almajirinsa yi malam aliyu albami mutumin bama ne shi ne aka ce albami ya ambace shi da suna ibahul bayan ko ibahul ma'an ko shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun alheri mu da muke karantawa da masu sauraro Allah maɗaukaki ya sanya alkur'ani ya zan dalilin tsiranmu ranar alkiyama to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu yasin a darasinmu na baya mun ajiye karatu daidai kan aya ta hamsin a surar don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta hamsin da ɗaya a wannan sura muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya daidaita haritanmu ya ba mu ikon faɗan gaskiya ya ko ba mu ikon jinta da aiki da ita na ma'aran ma hamsin? hamsin hamsin da biyar ko? ba fada ba ne to kafaka Allah maɗaukaki wato mun samu kuskure wajen sanar da ayoyin ko? wato mun ajiye karatu ne daidai kan ayata hamsin da hudu ya kama tashiyar ayata hamsin da biyar ko masu magana suka ce wai summiyar insanu insanan likathratin nisiyanihi an ce mutum al'insan ne saboda yana da yawan mantuwa shi dan adam Allah ka tunatar da mu kasa an ce rabbana la tu'akhidna in nasina ku to Allah ya yafe mana yawwa to yanzu wayannan ayoyi da malam ya karanta mana su kuma za su yi bayani ne akan mutane na kwarai yan aljanna shine Allah ya ce inna ashabal jannati lalle mazuwa yan aljanna lalle yan aljanna al yawma a ranar alkiyama fi shugulin suna bizi shine shuguli suna da abubuwan yi a cikin aljanna akwai horin ini akwai mata ba irin matan duniya ba matar aljanna ba ta tusa babu tusa jininta kuma kana kallon circulation dinta in ka kalli fuskarta sai ka ganka a ciki sai an yi aiki limithli haza falyamalil amiluna ko saboda irin waɗannan labarai masu daɗi Allah ce to ba a shiga a kyauta kar wani shehi ya yaudare kawai za ka shiga aljanna ga 'yar wata guntuwar addu'a ka ja wani ma har a bashi makullin aljannansa daga duniya an gaya ma aljannar Allah irin taka ne ko a duniya yanzu hotel ma in ya girma kana rike kwado ne da makulli sanso ne kuma an daidaita shi da hannunka da ka shafa in ba hannun gaba ba zai bude ba kai an zo an baka wata kuba ka rike wai za ka shiga aljanna abuwa da allah ai ba zai yi ba kasan kasar nan malam an ɓadda mutane ha kawai sai a baka aljanna to ta yaya za ka shiga aljanna ba aiki to kaji sai allah ya ce inna ashabal jannati lauma fi shugulin fakihuna ‘yan aljanna a wannan rana ta alkiyama bidan milgai ne shugulin shugulin waƙura bi sukuniya shugulin amma fihi ahalun nari ba ruwansu da abin da ‘yan wuta suke ciki me rubuta mimma ko mimma ya talazzazu na bihi ko saboda irin abubuwan jin daɗin da suke jin daɗi da su in mata kake so ga horul ini in dan itace ne walahum fiha azwajun mudahara matan kenan akwai kayan marmari kuma duk irin su ɗaya sai ka sa a baki ka ji bambancin haka na aljanna yake na'am kalmina ne katta zawuri ko ba kwa duba wani katta zawuri kaman ziyarce-ziyarce za ka je gidan abokinka wanda ya aikin Allah mai tauhidi ba ɗan bidiya ba in Allah ya bashi gida aljanna ya bewa wani abokinsa gida sai ziyara a aljanna au liyafatin lillahi ko kuma ya je a musu liyafa daga cikin irin liyafar da Allah ya musu awun nazari ilaihi ko mutum ya ga Allah lillazina asanul husna to ziyada wa hiya ru'yatullahi wa'anda suka kyautata suka bautata wa Allah ba su mai shirka ba su ba 'yan bidi'a ba ne ba azzalimai ba ne ba su yi saɓon Allah ba suka shiga aljanna to suna da kyakkyawan sakamako har da ƙari malaman tafsiri tun daga kan tabi'ai da sabai suka ce ƙarin nan shine ganin Allah ranar alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fusaka a ranar alkiyama zaka gansu suna kyalkyali da ni'ima a jikin fuskar kuma suna masu kallon ubangijinsu Allah ka sanya mu ne don haka sai ya ce ga waɗannan abubuwa awuta matu ma ahalihim ko su ji daɗi da iyalansu matansu la shugulin yattabi'una yatta mine yatta'abuna fihi yatta'abuna fihi wai ba wai shagalta ba wanda za su sha wahala a ciki لأن الجنة لا نسب فيها domin aljanna babu gajiya a cikin aljanna ba irin duniya bane in ka gaji a ba allura ko a baka wani abu ka sha wani ma kurkura zai kurkure ko la ilaha illallah kai kurkura wani ma da azumi ko to ka daina kurkuran nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce alhamru ma khamar al'akala in aka ce giya shine abin da ya rufe ma hankali da kana nan nature ka ta Allah da kaɗan sha sai kaɗan ji wani jim to wannan jim ɗin da ka ji shine maye ka yi maye mayenka kuma da kurkura ka yi wani ko buɗe baki ba zai ba sai ya kurkure la ilaha illallah kai da kake azumi me kai ka kurkura kuma wani ya same ni ce ni malam ka san ku abin da ake ciki akan kurkuran nan nace ya ake ji yace wasu cewa suke wai giyar yan izala saboda yan izala da yawa suna kurkura kuma in ka zama adik da abin wahalar dainawa ake duka ɗaya kuma za ta ma wataran Allah ya kiyashe mu da ka duk wani abu da bai halatta ba ka bar shi abinda zai saka ka ji jim to shine aka ce annabi ya ce giya ne alhamru ma khamara alaqala ba sai ka je an yi ta wani bommi ko whisky ko white horse ko waye a'a duk abin da ka sha aka tsuma shi to ai sai fermentation daga nan sai abin nan ya rufe maka hankali Allah ya kiyashe mu to yan aljanna suna cikin shagalin su fakihuna ai na'imuna wato suna masu jin dadi khabarun thani li inna wa akhbaraha al-awwal fi shughuli hum su kansu yan aljanna din wa azwajuhum da matansu fi zilalin suna cikin wasu inuwoyi jam'u zullatin ai zillin fi zilalin khabarun ai la tusibuhumu shamsu babu rana yanzu ba rana ne take dukanmu ba kowane mai da ranar ka fito sardaunar rodin nan daga can sai ka hango ba kowa amma in magariba ta yi masu neman kankara masu neman divino masu waye wannan ya dauko a cabansa wannan ya jawo mota wannan ya dauko nafef wani ya duka da sayyada ana ta kokari ya za a ajiye azumi ko to haka al'amarin yake Allah ya ce hum wa azwajuhum su da matansu fi zilalin suna cikin inuwa ai inuwa alheri ce la tusibuhum shamsu zafin rana baya kaiwa kansu alal araiki me araiki yace jamu arikatin wa huwa sariru fi hajla gado ne mai kafa wanda yake mai kawa awul furushu fiha ko kuma gado mai shimfida ga gado ga katifa ga ainihin abin shimfida bargo da bedsheet da fulallika sune ara'ik to suna kan irin waɗannan gadaje din wahiya qubbatun tu'allaqu 'ala sarir wato gado mai rumfa kenan irin na matan da mu da iyayenmu kowa gadanta da rumfa lokacin da ake manna jere a jikin katanga ka gane to shine yace wata kubba ce akan gadan muttaqiuna duk suna kishingide akan gadajensu lahum fiha fakihatun suna da kayan marmari a cikin aljanna walahum fiha ma yad'un kuma duk abin da suka yi oda in kace a kawo kaza za a kawo shi ba za a ce ya kare ba yanzu ka nemi mai mai kyau a garin nan zai samu ka nemi shinkafa mai kyau yaya ka ce uncle beans kake so ka taba cinta shekara arba'in baya uncle beans daga amerika ake kawa najeriya da to ba ga irinta ba to yanzu takan ma ba mai kyau ba ne kuma ba za ka ci ba ba za ka samu ba ta gonar ta kama ta yi tsada ta fi ƙarfinka a allah kiyaye mu to a aljanna duk abin da kake so allah zai baka babu boda a aljanna a ce an rufe boda ƙarya ne a buɗe take shine walahun ma yadda duk abin da ka kira sai a ce a shigo da shi a kawo masa mutumin Allah ne Allah ka kai mu aljanna haka ne ko salamun ƙaulan wato salamun ƙaulan min rabbin rahim mana suna jin magana mai lafiya daga ubangiji mai gafara shine salamun kaulan min rabbin gafur ko rahim wato daga ubangiji mai rahama salamun din yace mubtada ne kaulan mansubin bi nasil khafizi ay bil qawli min rabbin rahim wato Allah ne zai musu magana bihim ay yaquluna lahum salamun alaikum Allah ne zai sallama musu salamun qaulan min rabbir rahim Allah ya ma sallama wani dadi ya kai haka ka san ku aljanna tana da kima ko kace wai za wani zai baka wani kato ya rataye carbin sa kawai haba haba mallan sai kai aiki fa ko ofishin gwamnati ka shiga baka da wannan sai da ɗin a hannunka ai ba zai yiwu ba to balle lahira mala wa yaqulu lil kuffari sai Allah ya ce wa kafirai a ranar alkiyama imtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi in aka ce jarima ana nufin laifi mujrimu mai laifi mujrimuna masu laifi to wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku koma gefe ku rabu da mutanen kirki za a yi ware na kwarai su tsaya gurbatattu masu jarima kowane mai laifi ya koma gefe mai shirka dan bid'a mazinaci mai liwadu mai ainihin maye mai annamimanci wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay infaradu anil mu'minina ka gani ko ku ware ku kadaita gabarin mu'mine walaysa al muradu annahum mukhtaliduna ma'ahum ba wai ana nufin da a cude suke tare ba li'anna al mu'minina udkhilu awwalan janna domin mu'mine tun da farko an riga an shigar da su aljanna su wakila salamun qawlan min rabbil alamin ko min rabbir rahim an ce musu salamun alaikum daga Allah ثم أمر الكفار بالإعتزال sannan sai Allah ya umarci kafirai da sun koma gefe amru ihtiqarin umarni ne na walakantar da su thumma yaqra'una biqaulihi ta'ala sannan sai a kwankwashe su da fadin Allah madaukaki da yace alam ahad ilaikum Allah yace ya ku ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu bil adamu kenan ya ku ƴaƴan annabi adamu Allah ya ce shin ban ainihin yi alkawari da ku bane ai alam ahad ilaikum ai amurukum ban umarce ku ba ala lisani rusuli bisa harcen manzannina Allah ta'budu shaytan cewa kar ku bautata wa shaytan la tudiuhu kar ku mardaa innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaydan maki ne mai bayyananniyar adawa a gare ku ai bayyinil adawati na'am wa an i'buduni hadha siratun mustaqim na'am ci gaba
لقد أضلني كثيرا أفلم تكونوا تعقلون na'am هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
islauha al-yawma ci gaba اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم mhm وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون walau la sha'u ولو نشاء لرفعنا على أعينهم فاتبعوا الصراط لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون wa man nu'ammiru fa ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون to Allah madaukaki yace wa an'buduni ba ba ba Allah yace alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wato Allah madaukaki yace ya ku ƴaƴan annabi Adamu bai riki alƙawari da ku ba ta yadda na umarce ku cewa kar ku bautata wa shaydan domin shi shaydan aboki wato maki ne bayyananne a gare ku sai Allah ya ce ai ya gaya musu kuma wa ni'buduni Allah ya ce ku bautata mun wahiduni ku kadaita ni da ibada wa di'uni kuma da'a hadha siratun mustaqim kadaita Allah tauhidi kenan biyayya ga ainihin addininsa shine tafarki mai kakke ita ce hanya mai kakkiya walaƙad adalla minkum jibillan kathira haƙiƙa shi shedan dinnan da Allah yake hana ku bin tafarkinsa ya batar da jama'a masu yawa daga cikin ku bi kasril jimi wal ba'i wa tashdidil lami kasijilli wa fi qiratin bi dhammil jimi jubullan kenan wa sukunil ba'i jublan wa takfifil lami na'am ay da'ifatu min al khalqi shine jibillan ai shaidan ya halakar da yankin jama'a masu yawa aqalluha asharatu alafin idan aka ce jibillu karancin jibillu mutum dubu goma to dubu goma dubu goma da yawa shaidan ya halaka su ba dan shi ba da sun shiga aljanna Allah ka kubutar da mu daga sharrinsa wala yuhsihu illa Allah ta'ala ba mai iya kiyaye adadin mutanen da shedan ya batar sai Allah madaukake jam'u jabilun kal qadimi afalam takunu ta'qilun yalla ba ku kasance kuna fahimta bane ku gane adawatuhu wa iblalihi kiyayyar da yake muku da badda ku da yake aw ma halla bihim min al'azabi fatu'minu ko ba ku ga abin da ya sauka akan su ba na azaba sai ku ku yi imani sai Allah ya ce to in ba ku gane ba ga wuta nan hadhihi jahannamu allati kuntum tu'aduna wannan ita ce wutar jahannama wadda aka yi muku wa'adinta cewa idan kuka saba wa Allah kuka mutu ba musulmai ba ko kuka mutu mushrikai kuka zo lahira to ita ce makomarku to ga ta nan islauha ku shige ta ku kone islauhal yauma ku shige ta yau bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuke ai bi kufrikum fid dunya saboda kafircin ku da kuka yi a duniya kuna akhirut taqri'i wat tawbih malai ce nan ne karshen kwankwasar da Allah ya musu da zargin su bada al'amri bil imtiyazi bayan da ya umarce su da cewa su ware kansu min qawlihi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ثم التفت السياق عن خطابهم sannan sai siyaki kuma ya juya dangane da magana da su wa akhbara bima yahsulu lahum inda hisabi ya ci gaba da bada labari da irin abin da zai tabbata a kansu yayin hisabi faqala yace al yawma sai ce yau yawmul hisabi kenan ranar da Allah zai yi bincike nakhtimu ala afwahihim zamu yimke bakin su za a daure a rufe baki ai al kufar la'anna afwahahum ta'awwadat al-kadhiba fi dunya domin bakin kafiri ya saba da ƙarya a nan duniya wala takadu taqulu al-haqqa fil akhirah dan haka a lahira ma bakin kafiri ko kusa ba zai taɓa faɗan gaskiya ba ka qaulihim qabla an yaktama kamar yadda suke faɗa gabanin Allah ya yimke bakin wallahi rabbina ma kunna mushrikin haka suke cewa a suratul an'ami ne wannan wallahi kaji suka rantse wa Allah mushrikan ne fa amma sai suka ce wallahi rabbina muna rantsuwa da ubangiji ya Allah ma kunna mushrikina mu ba mu kasance masu shirka da kai ba shine ma kunna mushrikina to don haka sai Allah ya ce a ranar alkiyama zai rufe bakin watu kallimuna aidihim hannayensu za su yi mana magana wata shahadu arjuluhum kafafuwansu za su ainihin ba da saida ala kalami aidihim bisa maganar da hannayensu suka yi bima kanu yaksibun dangane da abin da suka tsorurta ayyaf'aluna min al-ma'asi abin da suke aikatawa na sabo fa na'khudhuhum bi iqrari aidihim Allah ce sai mu kama su da abin da hannuwansu ya yi ikirari da shi wa shahadatu arjulihim alaihim da abin da kafafuwansu suka ba da sai da akai wa kazalika kullu udhin yanduqu bima sadara minhu kowace gaba ta jikin dan adam a ranar alkiyama sai ta yi magana ta faɗi abin da ta yi in ka taka kafarka ka je gidan zina sai ta ce da ni ne azzakari ya ce ya Allah ni aka sa agun da babu sadaki to kaga ai abu ya ɓaci gabarka za su ce lima shahidtum alaina don me kuke ba da wannan sai da akan mu sai su ce an takana Allahu allazi an daka kulla shay'in Allah da ya baiwa kowane abu furici ya baiwa kowane abu ikon yin magana shine ya ba mu iko yau muke faɗan gaskiya na'am wa yashhadu alaihi udhun akhar bidhalika wata gabar sai ta bada saida akan haka thumma stadarada min khatmi afwahihim fil akhirah sannan sai Allah ya koro magana daga yimke bakunan su a lahira ila damsi a'yunihim fid dunya anan duniya kuma Allah zai shafe magannan su idanuwan su faqala ta'ala sai Allah ya ce walau nasha'u la damasna ala a'yunihim inda mun so da sai mu shafe idanuwansu ai la'amaina ha damsan da sai mu makantar da su mu shafe ida fastabaqus sirada su ainihin rigen gyato wato suna rige-rige na neman hanya a ɗariƙa zahibina hanyar da za su bi tafiya fi hawa ijihim wajen bukatunsu ka adatihim kamar yadda yake ga al'adansu fa'anna yi busirun Allah ce to ta yaya za su gani hina izin ai la yi busiruna ba abin da za su gani walau na sha'ula masaknahum ala makanatihim Allah ce kuma damun so damun shafe su ai kiradatan suna mutane a mai da su birrai au hijaratan ko a mai da su duwatsu a gun da suke fal ifradu wa fil qira'a makanatihim jam'u makanatin bi ma'ana makanu ai manazilahum famastada'u mudiyan ba su da ikon wato wucewa wala yarji'un ko ba za su iya dawo ba ai lam yaqdiru ala dhahabin wala maji ba sa iya tafiya ko dawowa suna cikin wato halaka sai Allah ya ce wa man nu'ammirhu bi dalati ajalihi wanda muka bashi tsawon rai aka tsawaita mar shekaru nunakkishu fil khalqi Allah ce sai mu nakasa halittarsa bi tashdidin ma akasir nunakkishu bil kafi wa dammin nun al ula na'am wasukuni wa dhammil kafi haka ne dai ma'ana duk wanda Allah madaukaki ya martsawar rai ya tsufa to sai Allah ya tawaye halittarsa abinda kake gani da daga nesa ba za ka iya hango shi ba sai ya zo dab da kai in ya zo din ma kana kokonto in mutum ne wane ne a ba shi ba ne wane ne dai to kaga an tawaye gani kenan da kana miƙe kyam sai kaga ka fara doro da in za ka tashi ka miƙe yunƙura ɗaya ne yanzu sai ka dafa ka tashi saboda tsawon shekaru wa man nunakhisu wa man nu'ammirhu nunakhisu fil khalq duk wanda muka bashi tsawon rai za mu tauye masa halitta sai ta zan bata ainihin wato iya gudanar da abubuwan da ya saba yi kafin wa'annan shekaru kashi ya rauni idanu ya rauni fata ta lalace ta yani muni ya fito gashi nan ba adadi a nan ɗinka wannan zai ruce ko ba gaba shi ne bawashi ya ce marta yani muni akwai kiyaye ni ka gane wannan duk shekaru ne to shi ne irin nakasa ɗan adam da yake yi saboda tsawon rayuwa da ya bashi famasta ɗa'u haka ne ko? famasta ɗa'u mubiyan ko ba nan bane ne sama ne ko? fastaba kusura da fa'an na yi busiru na taya za su gane haka ne mun fassara shi walau na sha'ula masaknahum ala makanatihim wa mannu amirhu ne to gashi nan to ina ne afala ya aqiluna yalla ba za su hankalta ba su gani biliyayi wa qura bitai afala taqilun ay alqadiru ala zalika wanda yake da ikon yin haka alma'lumun indahum sananne ne a wajen su shine Allah qadirun ala maskihim yana da ikon ya shafe su in ya ga dama illam yu'minu in ba su imani ba walamma kana min mawdi'i surati ithbati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama tunda yana daga cikin abin da wannan sura take karantarwa tana tabbatar da cewa annabi muhammadu manzon Allah ne wa anna ma jaa bihi tanzilun min rabbil alamin tana kuma tabbatar da cewa abinda annabi ya zo da shi sauƙaƙƙe ne daga ubangijin talikai aqaba anhu ta'ala bi qawlihi sai Allah ya bi bayansa taqibi kenan bi baya wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah in yi hukunci akwai afil babu an gama to nan sai Allah ya taqibi ya ce mi dan me Allah maɗaukaki don ya tabbatar da manzancin manzansa sallallahu Alaihi wasallam da ya zo da wannan saƙowar suka ce annabi abin da yake yi na karatun alƙur'anin nan waƙa ne suka ce ai waƙa ne sai Allah maɗaukaki yake nuna musu cewa wa ma'allamnahu shi'ira baya yi ko? waya abin nan ba a gyara shi ne sosai Allahu alaihi wasallama abin da ya taho da shi fa ba waka bane yace wa ma allamnahu shi'ra bamu koyar da annabi waka ba wa ma yanbaghi lahu kuma wakar bata dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shirye ka waka bata dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai koya masa ba raddan liqaulihim ya faɗi wannan ne dan yayin raddi ga faɗin su in ay ma atabihi min alqur'ani shi'run inna ma atabihi min alqur'ani shi'run ko suka ce abinda annabi yazo da shi na alqur'ani waka ne kama fi qaulihim kama yadda yazo a faɗin su da suka ce qala Allah ta'ala bal qalu abghathu ahlamin suka ce a'a wannan wahayin da annabi ya ce an masa bugu ru abin nan sambatu ne na mafarki bal iftarahu suka ce a'a kirkira ma yayi bal huwa sha'irun suka ce a'a mawaki ne to wanne za a dauka a lokaci ɗaya ka bata mutum da abu uku an ce sambatun barci ne aka ce kira yayi aka ce kuma waka ce Allah sai ce falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun suka ce wai annabi ya zo musu da aya tamfar yadda manzannin farko suka zo da ita wa qauluhu ta'ala da fadin Allah malaukaki da ce am yaquluna sha'irun natarabbasu natarabbasu bihi raibal manun a'a ba haka ba cewa suke annabi Muhammadu sha'iri ne mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manun za mu saurari musibar mutuwa ta zo ta ɗauke shi an rasa yadda za a yi kenan ba za a iya kashe shi ba ba za a iya hana shi wa'azi ba ba za a ci galaba a kansa ba aka ce bari mu jira ai zai mutu to ai kuma za ku mutu wa kana fi ma radda Allah subhanahu wataala alaihim wato ya zan daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi musu raddi akwai wannan innahu la qawli rasulin karim lalle alqur'ani magana ce ta manzo mai karamci wama huwa bi qawli sha'ir shi qur'ani ba maganar mawaki bane qalilan ma tu'minun amma kadan ne daga cikin ku ke yadda wala bi qawli kahin kuma qur'ani ba maganar boka bace qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke wa'astuwa to tunda ba maganar sha'iri bane ba maganar boka bane to menene sai Allah ce tanzilun min rabbil alamin sauka ce qur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai da haka waka wa ma yanbagi lahu wakar bata dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba irin wacce manzon Allah aka yi a gaban sa yadda da ita ba wakar da ba a yi shishigi ba a ciki Na'am, la ya salu lahu shi'iru, Allah bai sauƙaƙe wa annabi waƙa ba, li'anna shi'ira kalamun mutakallifun mawdo. Domin shi'iri magana ce wadda ake mutum yake ƙaganta ya kuma ƙirota, wa maƙalun muzkarafun maganganu ne da aka yi musu ado masnu'un ala wazinil walƙafiya wanda aka ainihin shirya ta akan wani mizani mizani na malaman arub kenan wal kafiya da kuma kafiya mabanin ala khayalat kuma ana gina shi ne akan abun da ba haka yake ba shine khayalat ka kaddara abu kawai ka fada hmm? wa auhamun wahiya da wahami wayanda suke masu rauni da su ake waka fa aina zalika min tanzilil jalilil munazzilu to ya wannan zai zan daga saukakken littafi wanda yake mai daraja munazzahun an mumathilan wanda ya tsarkaka gabarin abin da ya kama da shi na kalamul bashar na magana ta ainihin wato dan adam haka ne ko mashhunun bi fununil hikam wanda shi alqur'anin nan yana cike da ainihin fanni na hikimomi wal ahkami da hukunce-hukunce albahira ƙayatattu almuwassulu ila sa'adatin duniya wal akhira wanda in ka bi shi zai sadar da kai da arziki na duniya da lahira in huwa ay laysa allazi atabihi an-nabiyyu illa dhikrun abinda annabi yazo da shi ba komai bane zikiri ne az-zikru huna al-idatu wa'azi ne qur'ani babban abin da ake da alkur'ani shine wa'azi ba gashi mun taru mun risina dan alkur'anin mu ji shi ko ba haka ba a cikin sa ne aka hana waka aka hana kida ko wani kuma ya wuce ta gaban qur'anin yana izgili yana kida to Allah ya kiyaye kamar yadda na farko suka tafi shi ma zai je Allah ka shiryar da mu to me yasa Allah madaukaki sai ce wa qur'anun mubin abin karatu ne bayyananne ai muzhiru lil ahkami wanda yake bayyana hukunce hukunce wa ghairiha da waninta kaga yanzu a wannan aya da za mu ja ko zan fassara Allah ya faɗi dalilin saukar da alkur'ani sai ya ce liyun zira man kana hayyan saboda wanda yake da rai fa ya ya ainihin gargadu mana ya wa'astu bil ya'i wa qura bit ta'i al fawqaniya litunzira wato dan annabi ya gargadi kenan da shi man kana hayyan ga wanda yake da rai wanda ya mutu kuma wani wa'azi zaka masa ay yaqilu ma yukhadabu bihi ya fahimci abin da ake mar magana da shi cikin alqur'ani wa humul mu'minuna rayayye shine mai imani wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin maganar ubangiji ta tabbata ko ta cancanta akan kafirai wa humul mutamayyitina ko sune matattu wala yukhadabuna bihi ba za a yi musu magana ba da alqur'ani walamma nazaha ta'ala alqur'ana 'an ash-shi'ri yayin da Allah madaukaki ya tsarkake qur'ani ga barin waka libudi ilja'i bihi min an shi'ri saboda wanda yazo da qur'ani ya nesanta daga waka wa annahu dhikrul lil alamina cewa qur'ani wa'azi ne ga talikai li yu'minu dan su imani bayyana kayfiyatul istidlali li ma'rifati dhalika ar-rabb al-mursili sai ya bayyana yanayin yadda za a kafa dalili don a gane wannan ubangijin da ya aiko ƙur'ani faƙala sai ya ce mi
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها ظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون mm.
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون wattakhadhu واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ina لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون fala yahzunka لا يحزنك قولهم mm.
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون to kun ga wa'annan ayyuka ne na Allah da za su nuna maka lalle akwai Allah Allah ya ce awalam yarau yalla ba su gani ba ne kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraro ai ya alamu ba sani ba ne wal istifhamu littakariri wal wawu addakhilatun alaiha lil adafi awa din nan waw din an shigar da shi ne dan adafi anna khalaqna lahum Allah ya ce mu ne dai muka halitta musu fi jumlatin nasi a cikin jumlan mutane mimma amilat aidina irin abin da hannunmu ya aikata in ji Allah ai mimma amilnahu bila sharikin abin da muka yi ba tare da wani abokin tarayya ba Allah kaɗai wala mu'inun kuma Allah bai da mataimaki an'aman Allah ya ce da hannunsa ya halitta wa mutane wato dabbobin ni'ima wahiyal ibilu in ka ji an ce dabbobin ni'ima su ne raƙuma amale wal baƙaru da nage daɗi goma shanu kenan wal ganamu in ka ji an ce ganamu tumakai da awakai fahim laha malikuna Allah ya yi halitta kuma mutane suka mallaka sai ka ga wani da garke goma in an ce sanda goma yana da ɗari sau goma saniyarsa dubu ko? to Allah ne ya halitta su fa su kuma suka mallaka saboda Allah ya hore musu ay yatasarrafuna fiha suna tasarrufi a ciki dabiduna suna masu kiyaye su wa zallalna halahum muka kuma hore musu wa'annan dabbobin sakkarna ha Allah ne ya hore maka bijimi in ya kafirce sai ya sunkuce ka ko ba haka ba Allah ya hore ma raƙumi duk ƙarfinsa ka ja akalarsa ya durƙusa ka yi masa lautu ya ɗauka ka kora ku tafi horewar ubangiji ce ko ba ka ba Allah ne ya hore maka awakai da tumakai ka tatsi nono ka yi amfani da fatar ka yanka ka ci nama ka samu kitse ka ajiye kana tabawa a hankali ko ba haka ba shi ne fazallalna halahu muka hore musu famin hara kubuhun daga ciki akwai abun hawansu ai ana hawa raƙumi ana hawa shanun ma ai markubuhum ai ma yarkabuna alaihi wa minha ya'kuluna daga ciki suke ainihin ci raƙumi zaka iya hawa kuma zaka soke shi ka ci saniya zaka iya hawa zaka huda ta taimaka aikin garma za ta ja ma keken shanu za ta ja maka ruwa a rijiya mai zurfi kuma zaka yanka ka ɗauki kirgi ka ci nama ka sara kashi tattaɓa shi ka fidda nama kala-kala a jikinta shi ne wamin haya akuluna walahun fi ha manafi'u kuma suna ma da wasu ababen amfani daga jikin dabbobin ka asuwa fi ha mala ce ga misalai kamar sufin jikin wannan gashin ana amfani da shi wa aubari ha wabar shi ne kamar gashin awaki wa ash'ari ha wannan sha'ar kuma shine gashi irin na kaza wa masharibu suna da abin sha dangane da wannan min labani ha na nonon dabbobi din jam'u mashrabin aw mawdu'uhu wa hiya furu'uku afala yashkuruna Allah madaukake ce har yanzu ba za su gode mana ba ai mun'imun alaihi biha ba za su gode wa wanda ya musu wannan ni'iman ba fayu'minu su imani da shi ilsifamu linnafi ai ma fa'alu zalika ba su aikata haka ba wattakhadhu min dunillahi alihatan maimakon su bi Allah din sai suka riki wani koma bayan sa a matsayin abun bauta asnaman wasa'irul ma'budat gumaka da sauran ababan bauta ya abuduna suna bautatta la'allahum yunsaruna wai suna tsammanin za su taimake su ay yamna'una min azabillahi ta'ala wai za su hana musu azabar Allah bi shafa'ati alihatihim bi zamihim cewa gumakansu nan da ainihin ababen bautansu da shehinansu za su cece su haka ne ko ina ne gurin la yastadi'una ko la yastadi'una nasrahum ai wa'annan ababen bautan nasu ai alihatun nazalu manzilatal uqala an saukar da su a matsayin masu hankali la yastadi'una nasrahum ba za su iya taimaka musu ba wa hum ay al'alihatu min al'asnami lahum jundun gabaki ɗayan su rindina ce muhdaruna wanda za a halatto da su gaban Allah finnari a wuta ma'ahum ala ma'ana qawluhu wa quduha an-nasu wal hijara da Allah ya ce in gunkin an sassake shi da ainihin dutse ne ko da ainihin wato itace za a hada su da su a wuta wa antum hadha wannan menene wa atamma hadha darsa bi qaulin nabi bi qaulihi lin nabi sallallahu alaihi wa sallama yaslihi sai ya cika wannan darasin ga fadin sa ga manzon Allah dan ya rarashe shi fa kala fala yahzunka qauluhum maganganunsu kare ya ɓata ma rai don sun ce ma mawaƙi ko boka ko ainihin ɗan dabo lasta mursalan suka ce kai ba manzo ba karka damu wa qaulum innal mala'ikata tashfa'u lahum da ma masu cewa mala'iku za su cece su inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ce mu mun san abin da suke asirtawa da wanda suke bayyanawa min zalika wa ghairihi fanujazihim za mu yi musu sakamako to ina ga akan wannan za mu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai kan aya ta 77 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu salam wa rahmatullahi wa barakatuh ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka taimakon kwamitin marayu wannan wata baiwar Allah ta ba da turmi guda da akan abewa kwamitin marayu Allah ya saka mutum da kuma sauran wasu kayayyaki to haka dai takardar na'am yawwa wannan ma wata baiwar Allah ta ba da naira 250 tana neman dauka Hmm?
eh ci gaba ta ce tana neman barar addu'ar ‘yan uwa da su yi mata da su yi addu'a a kan yaronta da aka yi kidnafin ɗinsa wato aka yi garkuwa da shi take barar addu'ar ‘yan uwa musulmi da su taya ta da addu'a Allah bayyana mishi ba na ba na jiya ba ne wa'yancan yaranta ta ce wannan kuma yaro ne shi kaɗai to Allah bayyana shi shi ma wannan kuma wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira dubu biyu ga kwamitin marayu kuma ya ce a saka shi a cikin addu'a bisa wasu bukatunsa na alkhairi Allah biya masa
Allah ya nuna ga waɗannan kuɗin ga dubu biyu ga ɗari biyu da hamsin su ne suka zo ta waje na a'a akwai wani abu zan baka daga baya wannan ma wata baiwar Allah ta ba da masara kwano ɗaya da kuma naira hamsin Allah ya saka mata da wannan ma wata mata ta ba da turmin zani guda biyu ɗaya nata ɗaya kuma na yayarta kuma Allah ya yi wa yayarta ta rasuwa shine take nema a sanya yayarta ta a cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah mata rahama Allah ya saka da alheri wata mata ta ba da hijabai guda biyu na yara da siket duwa abe kwamitin marayu to Allah ya saka mata da alheri wata mata ta ba da hijabai guda biyu na yara da takalmi a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar allah ta kawo kaya Ina kal- maza ne wata baiwar allah ta kawo kaya kala biyu da hijabi guda ɗaya dukka na kwamitin marayu ne Allah ya saka mata da alheri ta kawo gam ɗin kunshi kafa biyar na'am ta ta ce a yi wa iyayenta to ta ce a yi wa iyayenta nasiha akan tarbiyyar 'ya'yansu Allah ba su ikon yi ta baiwar Allah ta ba da naira ɗari tana neman addu'a tsakaninta da yaranta Allah ya biya musu bukatunsu Allah biya wani bawan Allah ya ba da naira hamsin Allah ya saka mata sannan wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar duk Allah ya saka musu da alheri wannan ma wata bayar Allah ta ba da naira ɗari kuma ta ce ita matar aure ce tana da ciki kuma duk wata, duk wata jini yana zuwa mata ta samu masu maganin gargajiya sun ce jinni ne Su- ƙarya ne wato shi ne ta ce malam ya za ta yi gashi kuma wata ramadan ya zo.
ai akwai masu ciki da suke jini ko tun a halari muka yi walhamilu ta hibu yan kaɗan ana samu ga cikin kuma ga jini in ya kai wata biyar cikin to har ma aka canja jininta zai tsaya kwana ashirin zuwa ashirin da biyar wanda da ga al'ada iya sha biyar ne to amma nata zai tafi har ashirin har ma ashirin da biyar wani jinni kuma ɗabi'a ne kawai yawwa wannan shawara ne wani bawan Allah ya rubuto ya ce ina ba da shawara ga 'yan uwana ma'aikatan gwamnati tunda an zo dab da za a yi albashi da Allah a yi haƙuri ko da mutum mutanen da suke zuwa wurin tafsir na a ce mutum ya sadaukar da naira ɗari biyar a albashinsa na wannan watan domin taimakawa marayun nan ganin yadda bana ba a samun taimakon da fatan wai jama'a za su karɓi wannan shawara tasa aƙalla naira ɗari biyar mutum ya kawo ya ce za a samu maƙudan ma'aikata to Allah ya sa su yi
kuɗaɗen da za a sai kayan abinci kuma a sai na tuna tufa kuma akwai bayan Allah guda biyu dan amar na katagun aminu abubakar Allah ya masa rasuwa dan shi yake kawo kaya kamar sai ɗari to yanzu kuma babu shi Allah ya gafarta masa akwai alhaji sani hukuma shi ma yana kawowa dila da kuɗi da waye babu lafiya yanzu yana kwance Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa ko ba su ne suke mai yawan nan ba yau injiniya mamu ya kwanta dama shi ma Allah ya ji kansa na'am wafa eh to Allah ya saka masa da alheri
bukata sosai a can baya Allah gafarta musu wannan tambayar tana cewa malam ko kuma nasiha ne malam dan Allah ka yi nasiha a wannan azumin ga 'yan uwana matasa da suke yawan kallon fim ɗin gidan badamasi ko kuma labari na kuma yaya matsayin azuminsu don za a ga mutum ya ɓata wai awanni wajen kallon wayannan fina-finai to ai dama yanzu wannan watan da muke ciki watan ibada ne watan qur'ani ne domin a cikinsa aka saukar da alqur'ani abinda aka fi so mai azumi yayi shine yawaita karatun alqur'ani to ko me kai ga gidan badamasi wani badamasi ka je ka gidanka mana duk abin da zaka gani nan a can gidan badamasi bata lokacin ka zaka ba Allah ne ya ce ba ba annabi wani kundin ibn basira ne wani ya zauna ya shirya ma ka zo ƙalar lahu ƙalar rasulullahi ya ishe ka duk abin da kake nema akwai cikin ƙur'ani akwai cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da gidan ba da masu da labari na da wane ne da arewa duk ƙarya ne Allah shiryar da mu
wannan akwai wadda ya nemi taimakon kwanan rufi jiya to in ya ji wannan sanarwar gobe da safe karfe nawa karfe goma ya zo nan masallacin zai ga- haɗu da mala abdullahi na'am to shi yayi sa na'am
wannan kuma wani bawan allah ne malam ya ce a anguwarsu suna so su gina masallaci kuma ba shi da hali yana da sun- yana da filin yana da burin ya gina masallaci amma ba shi da halin ginawa shine ya ce ga filin ya bayar ga wadda zai gina ya ba da lambar wayarsa da haka bari rike wannan ko da wani bawan Allah ko za ka iya ajiye eh akwai lambar waya wannan ma to taimako ne dan Allah a karanta mu dan girman Allah muna neman taimako ga jama'ar annabi da su taimakawa da su taimaka min mahaifina da mahaifiyata ba su da lafiya kusan shekara ɗaya don allah malam a taimaka ko abin da za mu ci ba mu da shi ga 'ya'ya marayu a hannunmu mahaifin nawa karaya ce ke damunsa yau tsawon shekara ɗaya ita kuma mahaifiyata tana fama da laruri na taɓin hankali shine yake damunta don allah malam a taimaka ga lambar waya ta kira ta rubuta shi ma Allah kawo halin taimakonsa
wannan yana tana cewa malam tambaya ta ita ce ina mura ne sai kuma nake yawan kaki shin malam yaya matsayin azumi na sai ka tofar da majina saboda ai ishimawu ya ce wa balganun mumkinun ɗarhuhu majinar da za ka iya tofar da ita in ka ɗaya ya ce ka ɓata azumi daga in dai ka kako tu shi kenan na'am wannan tana cewa malam to ba tambaya ba malam Allah ne ya jarrabe ni da jarrabawa na rashin aure shekara ta bakwai in an yi in an zo maganar aure sai a biya shuɗe kuma ba a taɓa yin sake maganar ar- auren shi ne yake roƙon malam alfarman wannan wata mai albarka da ya sanya na a addu'a kuma ya taimaka min da wani irin addu'o'i zan riƙa yi domin na fita daga wannan laruri ta dukkuwa da karatun ƙura'ani Allah zai yaye mata komai
wani tana cewa malam dangane da sha'anin iyaye da miji ga matar da ta yi aure wai albarkar iyaye ne ya fi ko kuma na mijinta
idan mace ta yi aure ba ta da wani wanda ya kai mijinta daga nan sai iyayenta
wannan tana cewa malam muna neman ƙarin bayani ne game da game da mara lafiya da kwakwalwarta ta samu tabuwa malam ba ta iya yin komai sai yadda aka yi mata takan yi fitsari a jikinta har ma da bayan gida to malam ya za a yi dangane da azuminta da sallarta wasu sun ce sai dai a ciyar wasu kuma sun ce a'a shine muke so malam ya fidda mu a wannan matsala to ai wannan haddin da take ciki rashin lafiya ne ina ko kuma jinni ne to in tabi ne dai ai babu alkalami akan mai tabin kai annabi ya ce an dauki alkalami akan mutum uku almajnunu hatta ya fika wato mahaukaci sai lokacin da hankali ya dawo daka in ta yi shekara ashirin tana hauka radda ta warke sai ta rama azumin shekara ashirin in ta yi tazarce Allah ya yafe mata na'am iya tambayoyin da za a karanta kenan saboda lokaci waɗanda ba su ji nasu ba su yi haƙuri sai gobe wannan tana cewa ina neman addu'a daga bakin malam da sauran yan uwa musulmi Allah ya yi wa mahaifiyata dukkan ciwon da ke damunta tun bara ba ta da lafiya an yi ta magani daga ƙarshe har an yi har aiki an yi mata asibiti amma dai ba a dace ba Allah ya sa a dace ina fama da ciwon jinni in namiji ya ce yana so na in ya ce zai turo gidanmu sai magana ta yi shiru don Allah mala a sanya na a cikin addu'a akan ta wata karatun ƙura'ani wata baiwar Allah ne take neman addu'a shekara ɗaya ba ta da lafiya kuma an gane ciwon daji ne yake damunta don haka take neman addu'a Allah kawo mata saukin wani al'amarin Allah ya yi mata ta ce malam a yi wa kanwata addu'ar samun miji na gari ni ma Allah mai da ni gidana mijina gidan mijina wadda suka yi sanadin fitata Allah shirye su in masu shiryewa ne اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين